ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيام قليلات ويحل علينا شهر عزيز على قلوبنا شهر طالما اشتاقت له النفوس وحنت إليه الأرواح شهر تنزل فيه الرحمات وتكثر فيه الخيرات والبركات شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار شهر يعتق الله فيه الرقاب وذلك في كل ليلة إنه شهر رمضان المبارك الشهر الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مرحبا بشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين بقدومه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الحديث أخرجه أحمد قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان فمرحبا بك يا رمضان شهر كان سلفنا الصالح يوصون السائمين فيه بالمحافظة على الطاعات والابتعاد عن السيئات هذا سيدنا جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه أنه قال إذا سمت فليسم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وداع ذا الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء وقال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحات وركعة فيه أفضل من ألف ركعات قال الشاعر أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحساد مرحبا سيد الش... مرحبا سيد الشهور ففيك نتعلم قيمة الوقت واستثمار الدقائق فالصائم في أيامك يهجر الملهيات ويقبل على الصالحات الباقيات لأنه يستيقن أنها أيام معدودات وما تميزت الأمة وما بز رجالها إلا بهذا الجد في العمل والحرص على الوقت قبل حلول الأجل مرحبا بك مصباح الشهور فمرحبا بك مصباح الشهور فمنك نتعلم أغلى مراتب الدين أن نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فهو يرانا ثلاثون يوما معك هي دروس سامتة في مراقبة الله يحبس السائم فيها نفسه عن المفطرات ولو أعطي السائم ما أعطي على أن يحسو الشربة أو يلقى أكله أو يلعق عقله لما قبل لأن واعظه الداخلي يخاطبه بأن الله يرى مرحبا شامت مرحبا شامت الشهور فأنت تذكرنا بقيمة الأمانة وأول الأمانة أن تمتثلها النفوس فالسائم كل يوم هو أمين مع نفسه رقيب عليها لا يخطر بباله أن يتوارى عن الأعين ويفطر ولا يزال المجتمع بخير ما دامت شعلة ما دامت شعلة الأمانة تضيء في قلوب أفرادها مرهبا شهر القرآن فأيامك المعدودات كأنما تخاطبنا فتقول إن أهنأ الناس حالا ونفسا وأدرا هم من عاشوا مع كلام الله فكأن القرآن جليسهم والمصحف والمصحف لسيقهم فمع القرآن تحلو الحياة ويطيب العيش وتطمئن الصدور سلام عليك قمر الشحور شحر العطاء والعطايا فالبذل والعطاء والجود والسخاء معاني جميلة تستعذبها القرائح ولكنها في أيام رمضان واقع فمشاهد أن فك الكفين بالعطاء سهل لمن أعمر قلبه بالتقوى وطلب, الم... وطلب مغفرة ربه ورجاء فأقبل يا عبد الله على الإنفاق تقبل عليك الدعوات والحسنات المتضاعفات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مرهبا درة الشهور فمنك نتعلم مبدأ المساواة بين البشر فلحظة, فلحظة, فلحظة جفاف الأكباد وظمئ الحناجر سيعيشها كل غني وفقير وشريف ووضيع فما أحرى أهل الصيام بعد هذا أن يتواضعوا لخلق الله فلا يفخر أحد على أحد ولا يبقى في القلوب نبضات للكبر ولا خطرات لأي غرور فهنيئا لمن عرف لهذه الأيام قدرها وسعى فيها للآخرة حق سعيها هنيئا لمن أحسن الصيام وتزكى وواظب على القيام وسلى هنيئا لمن عزم واتخذ قراره وعقد, وعقد النية على أن يغير حاله بمحاسبة النفس على تقصيرها ورد المظالم, ورد المظالم إلى أهلها هنيئا لمن غض الطرف عن المحارم وتاب وكف اللسان عن المآثم وأناب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسأل بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى za mu tattauna ne akan lale maraba da watan ramadana lale maraba da wannan wata mai albarka na ramadana da yake dab da bakin kofa muna kamun kafa da sunayen Allah subhanahu wata'ala mafiya kyau da siffofinsa masu tsarki da Allah subhanahu wata'ala ya raya mu ya ba mu ikon ganin wancan wata mai albarka yan uwana masu albarka kwanaki kaɗan suka rage wannan wata mabuwayi mai girma zai shigo zuwa gare mu zai bakunce mu watan da zuciya ta daɗe tana shauƙin zuwansa watan da rai ya daɗe yana mararin haɗuwa da shi watan da rahama take sassauka a cikinsa watan da alkhairai da albarkatai suke watsuwa a cikinsa watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗayansu watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake kulle ƙofofin wuta gaba ɗayansu babu ɗaya da ake bari a buɗe wata ne da ake kukumce ake ɗaɗɗaure shaidanun aljanu kangararru da suke hana muminai sakat a cikin ragowar kwanakinsu wata ne da farkonsa rahama ne a ciki tsakiyarsa gafara ne ƙarshensa ko ‘yanci ne daga wuta da Allah maɗaukakin sarki ke bayinsa wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake ‘yanta bayinsa daga wuta ‘yanci mai yawa lalle wannan ‘yancin da Allah maɗaukakin sarki yake ba da yawa daga cikin bayinsa a kowanne dare haka Allah maɗaukakin sarki yake bonanza na wannan yancin duk dare haka Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki wani adadi da ya ga dama subhanahu wata'ala wanda sun cancanci aikin su ya cancanci ya tura su ta jahannama amma saboda albarka ta wannan watan Allah subhanahu wata'ala zai ce ya gafarta musu su je idan da za su mutu a haka insha Allah ta'ala aljanna ce makomarsu Allah ya samu daga ciki wata ne mai albarka wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da shi a cikin littafinsa mai tsarki ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne na musamman wanda duk yake ji yana cikin masu imani to lallai Allah maɗaukin sarki da shi yake wannan kiran ya shafe shi sai ya kurum ya kasa kunne ji me Allah maɗaukakin sarki yake so ya gaya masa Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaikumus siyam haƙiƙa an farlanta muku an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta shi azumin ga al'ummomin da suka zo kafin ku al'ummomin da suka gabace mu Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu yin azumi kamar yadda ya shar'anta mana to sai dai azumin su wannan iri ne kwana nawa suke yi a wannan wata suke yi adadin awannin da suke sharewa suna azumin wannan Allah subhanahu wata'ala bai gaya mana ba manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba babban abin da Allah madaukakin sarki yake so ya gaya mana shine kafin mu ba akan mu aka fara azumi ba dan kakkaje wata ibada ce mai wahala ibada ce da mutum zai fara tun daga bullowar rana har zuwa a faduwarta ba tare da ya ci abinci ba ya ɗauka wani abu ne mai girman gaske lallai mai girman gaske ne amma ka sani ba daga kanka aka fara ba kafin kai Allah ya shar'anta wasu Allah madaukakin sarki ce kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun fatan kwa kasance daga cikin masu takawa daga cikin mafi girman manufa ta azumi ‘yan uwana masu albarka shine kasancewa daga cikin masu takawa ta ce zuciya gyaran zuciya tsarkake halaye da ɗabi'u marasa kyau da yi wa zuciya garan bawul ta zamto fes babu komai a cikinta wannan na ɗaya daga cikin manufofin da ya sa Allah maɗaukakin sarki shirɗanta azumi shi sa duk mutumin da ya shiga watan ramadana ya fita daga cikinsa ya ji zuciyarsa ba ta samu wani canji ba imaninsa bai batirin imaninsa bai caji ba zuciyarsa ba a yi mata sabis da garan bawul ba to lallai wannan ya tuntuɓi imaninsa baya ɗaya daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu azumi don su samu taƙawa Allah ya kiyaye mu daga irin waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyaman ma'adudat shi azumi wasu kwanaki ne idaddigaggu kwana 29 ko kwana 30 idan watan sha'aban yayi 29 za a fara duban azumi idan an gashi sai a dauka za a yi kwana 29 sannan sai a fara kallon jinjirin wata na shawwal idan an ganshi daga kwana 29 sai a ajiye idan ba a ganshi ba saboda lilimi ko wani abin da ya hana ganinsa to shi kenan sai a cike azumi kwana talatin babu wata mai talatin da ɗaya addinin musulunci washe gari shine ɗaya ga watan shawwal kenan ranar ƙaramar sallah su ne kwanaki ƙididdiggu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana Allah ya ce faman kana minkum mariban wanda ya kasance a cikin hali na rashin lafiya daga cikin ku aw ala safarin ko hali na tafiya tafiya ta kama shi wacce za ta wajabta masa barin garinsa Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra to sai ya ajiye azumin watan ramadana shari'a ta yi masa rangwame shari'a ta ba shi dama ya ajiye azumin ya ci abinci ya yi tafiyarsa ya je ya dawo ko kuma ya yi jinyarsa ba tare da ya yi azumin ba amma idan azumin ya wuce ya samu lafiya idan ya dawo daga tafiyar azumi ya riga ya wuce to fa'iddatun sai ya irga wasu kwanakin na daban sai ya rama wannan azumin da ya riga ya sha a wancan lokaci wannan rangwame ne na shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin haka nan waɗanda za su iya yin azumin ma Allah subhanahu wata'ala farkon shar'anta azumi sai ba su dama idan ka ga dama da lafiyarka ba tafiya kai ba sai shari'a ta baka dama in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aje da haka ake yan uwa idan ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ajiye sai ka ciyar da mutum ɗaya shi kenan kawai shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin za su ciyar da miskini guda ɗaya a kowanne azumi Allah subhanahu wata'ala ya ce faman tatawwa'a khairan amma wanda ya ƙara wani abu na alkhairi a cikin ciyar wannan an ce ka ci da mutum ɗaya sai ka ci da mutum biyu sai ka ci da mutum uku sai ka ci da mutum hudu wannan ƙari ne na alkhairi Allah madaukakin sarki ce fa huwa khairul lahu wannan abin da ya na ƙari alkhairi ne a gare shi ladan sa zai je zuwa gare shi amma sai Allah madaukakin sarki ce wa anta sumu khairul lakum amma fa ku yi azumin shine yafi muku alkhairi shi yafi lada sama da ka ajiye kana da lafiya ka ciyar Allah ce ka yi azumin shine abin da yafi alkhairi Allah ce in kuntum ta'lamuna amma in ku kasance kuna sanin haka Allah subhanahu wata'ala ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran malami suka ce wannan wani kirari ne da kambamawa da Allah subhanahu wata'ala yawa wannan wata mai girma mai albarka yace shahru ramadan wannan katafaran wata wannan wata mai girma na ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafi mafi tsada a cikinsa shi ne Ramadan a cikin watan Ramadan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza daga lauhin mahfuz aka saukar da shi gaba ɗaya aka kawo shi baitul izza a sama ta ɗaya aka ajiye shi daga nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika jibril ya rinka kwafa ya rinka ɗaukar sa gwargwadon bukata ana so da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka yi shi kuma a cikin shekara 23 amma sauka ta farko kuwa shine aka yi shi a cikin watan Ramadana kuma a cikin Lailatul Qadr inna anzalnahu fi Lailatul Qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin Allah ce mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka wannan daren mai albarka shine lailatul qadr da Allah ya faɗa a cikin suratul qadr Allah subhanahu wata'ala yace ya saukar da alqur'ani a wannan wata mai albarka shi sa ya zama to watan alqur'ani ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas dan ya kasance shari'a ne wa mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan hujjoji ne bayyanannu min alhuda na daga shari'a wal furqan da kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin kafirci da imani tsakanin sunna da bid'a tsakanin daidai da rashin daidai duk wannan alqur'ani idan ka bi shi zai tantance maka meye daidai meye ba daidai ba meye gaskiya meye ba gaskiya ba menene shirka menene tauhidi meye sunna meye bid'a duk wannan aikin alqur'ani ya tantance maka min alhuda wal furqan Allah subhanahu wata'ala ce faman shahida minkum shahara dukkanin wanda ya halacci wannan wata na ramadana yana raye da lafiyarsa ba matafi bane to yanzu wancan hukunci na farko da aka ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin an sauke shi ga sabon hukunci me ya sabon shine faman shahida minkum shahara falyasumhu dukkanin wanda ya halicci watan ramadana watan ramadana ya shigo lafiyarsa kalau bai yi tafiya ba sai Allah ce to falyasumhu ya azumci watan dole ne wajibi ne akan sa yanzu an fasa cewa an kaga dama kai azumi in kaga dama ka tsira wannan wannan abin an sauke shi babban sahabi Abdullahi dan Abbas habarul umma Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace wannan ayar an sauke ta akan mazaunin gida an sauke ta ga wanda yake lafiyayye ne amma ayar tana nan tana aiki ga mutumin da yake tsoho mutumin da ya tsufa ta yadda ba zai iya yin azumi ba to wannan ayar abdullahi abbas ya ce a kansu za ta aiki zai ajiye azumi kullum ya rinka ciyar da mutum ɗaya wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ta koma ga tsoho kenan ta ta shiga mutumin da yake da lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man kana maridan aw ala safari ya ƙara maimaita wancan wajen wanda ya kasance a cikin halin rashin lafiya ko kuma halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar ya irga wasu kwanakin daban bayan ramadana sai ya rama azumin da ya sha a cikin ramadana Allah subhanahu wata'ala ya ce yuridullahu bikum al-yusra lalle fa Allah madaukakin sarki sauki yake so da ku wala yuridu bikum al-usra baya son kunci da takura a tattare da ku a cikin wannan addini naku na musulunci shi sa aka ce in baka da lafiya a je azumi shi sa aka ce idan zaka tafiya a je azumi sauki ake nema da kai ya kai dan uwa mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya ce wani tukmilul iddata sannan an ce ka ajiye azumi ne kuma karama shi daga baya wani tukmilul iddata dan ka cike irgen wancan gibi da ka bari lokacin da ka sha azumi mutane sun yi 29 kai kuma ka yi 20 ka sha guda tara to dan ka cike wannan gurbin da ka bari sai aka ce idan azumin ya wuce sai ka irga wasu kwanakin guda tara na daban sai ka rama wancan abin da ka sha din shine wani tukmilul iddata wani tukabbirullaha dan kuma ku girmama Allah ku kambama Allah a ranar da kuka ajiye azumi kun yi azumi 29 gobe ɗaya ga wata to ko sai kun ta kabar bari kuna gode wa Allah subhanahu wataala shi sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa kabar barin da ake ranar idi na karamar sallah yace wajibi ne tilas ne tun daga shi Allah madaukakin sarki ya ce wali tukabbirullah dan ku girmama Allah madaukakin sarki alama hadakum akan abin da ya shirye da ku wala allakum tashkurun kuma fatan ka gode masa yan uwa masu albarka wannan shi ne ɗan takaitaccen fassara da muka yi a gurguje na waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da wannan wata mai albarka lale maraba da wannan wata mai girma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana yin bushara ga sahabbansa duk lokacin da watan ya kusanto duk lokacin da watan ya shigo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan tara sahabbansa ya musu bushara kamar da ya tabbata a cikin hadisi wanda abu hore da Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce qad ja'akum ramadan lalle ku sani cewa watan ramadan ya zo muku shaharun mubarak wata ne mai albarka iftaradallahu alaikum siyama Allah madaukin sarki ya farlanta muku azumtarsa dole ne ka azumce shi tuftahu fihi abwabul janna annabi ya ce ana buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa wato gulaƙo fihi abuwabul jahim ana rufe ƙofofin wuta a cikin wannan wata mai albarka wato ghallu fihi shayatin ana ɗaure shaidanu a cikinsa wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna cewa ana ɗaure marabatul jinni ne kangararru daga cikin aljanu ma'ana ba duka nau'in aljanu ake ɗaurewa ba a'a akwai kangararru marasa kirki fetsararru wanda suke takura dan adam bani bani su sashe abin da bai dace ba bani bani su sashe saba Allah madaukakin sarki irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yake sawa a kama da daure shi sa sai kaga saban Allah yayi karanci a cikin watan Ramadana shi sa wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace me kuwa me shela ake sa ye kuwa yace aya baghiyal khair aqbil a ya baƙi shar aksir annabi ce Allah zai sa wani mai shela ya rinka shela daga cikin mala'iku yana cewa ina mai neman alkhairi kusanto ga lokacin sa ya zo ka nema kada kai wasa dan uwa lokacin alkhairi ne haka mala'ika yake cewa wa ya baƙi shar a ya baƙi shar ina kuma mai neman sharri ina mai neman rashin kyautawa aksir takaita wannan ba lokacin sa bane koma baya baka da rabo baka da dace a cikin wannan lokaci saboda abin da yake cikin watan na albarka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace fihi lailatun a cikin wannan wata akwai wani dare khairun min alfi shahr ya fi alkhairi sama da darare guda dubu watanni guda dubu tsawon shekara tamanin da wani abu wata dubu gwargwadon shekara tamanin da uku ko da wani abu idan kai ibada a cikin lailatul qadr ibada ta wannan daren shi shi kadai ko da ta minti biyar ce kawai sai mutum wanda bai samu wannan daren ba yayi ibada ta shekara 83 kamin ya kamo ka Allahu akbar wata falala ce da Allah subhanahu wataala ya aje a cikin wannan watan shi shi kadai babu wani wata da yake da irin wannan falala babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda yace wanda duk aka haramta masa samun alkhairin da ke cikin wannan watan to duk wani alkhairi da ka sani Allah ya ce an haramta masa shi shi sa sai kai mamaki sai abin ya daure maka kai sai ka ga lokacin Ramadana amma lokacin wani yake bude sabon shafi na saban Allah subhanahu wataala wallahi yan uwa lokacin da mala'ika yake cewa kai mai neman sharri ka koma gefe ba lokacin sharri ba ne amma wallahi a lokacin wani yake buɗe sabon shafi na damfara na cuta na saba wa Allah na zaluntar mutane yan uwansa kuma shi ma wannan bawan Allah so yake samu aljanna wajen Allah subhanahu wata'ala sai dai kash ya kauce wa hanya yan uwana masu albarka mara balale da wannan wata mai albarka shi sa ɗaya daga cikin magabata ibn rajab al-hanbali yake cewa wannan hadisi da muka karanta yanzu da annabi yake sabon sa bushara yace asali ne da yake nuna cewa babu laifi mutane su rinka wa junan su bushara da tahani'a da taya juna murna duk lokacin da ramadan ya kusa saboda a wajen annabi muka koya sallallahu alaihi wasallam shi yake wa sahabbansa bushara duk lokacin da ramadan ya zo to kuma babu laifi yanzu kai madalla da wannan wata mai albarka wanda magabata na gari sun kasance wasici suke wa masu azumi akan su kiyaye wajen bin Allah subhanahu wata'ala da nisanta duk abin da zai sa su saba wa Allah subhanahu wata'ala ba lokacin sa bane ga ɗaya daga cikin manyan sahabbai Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah kara masa yarda yake cewa dan uwa mai albarka duk lokacin da kai azumi to kada kai azumi kai kai a'a jinka yayi azumi ganinka yayi azumi harshen ka yi azumi daga ƙarya daga afkawa cikin duk abin da yake na haramun ne ka kyale dukkanin abin da yake cutar wanda yake ƙasa da kai ne tun daga kan hadimin ka har wanda duk ba shi ba kada kai wannan kada ka cutu duk wanda ka san a ƙasan ka yake ya rabu da kai kada ka cuce shi kai wanda ma ba ka da alaka da shi kada ka cuce shi jabir da abdullahi al-ansari yake wa yake al'ummar duniya wa'azi da wannan kalamai nasa masu tsada yake cewa wal yakuna alayka waqarun ya kasance wata ne da zaka samu wata nutsuwa ta musamman a duk lokacin da kake azumi kada ya kasance ranar da kake azumi da ranar da baka azumi duk ɗaya ne Jabir bin Abdullah Ansari ce kada kai haka ya kai dan uwa mai albarka akwai bambanci a gane bambanci tsakanin ranar da kake azumi da ranar da baka azumi wannan rana ce ta musamman wannan ko rana ce ga magaraga ta nan dai haka ɗaya daga cikin malaman tabi'ai Ibrahim an-Nakhai Allah ya masa rahama yake cewa azumin watan Ramadana yini na yini ɗaya kawai yace yafi falala sama da kai azumi na yini dubu a ranar da ba Ramadana ba yinin Ramadana shi kadai kai azumi a cikin sa to babu wani yini daga cikin yinin da ba Ramadana ba wanda za ka yi azumi ya kamo wannan azumin da kai yace ko da ka azumci ni dubu saboda yinin daban yake yinin daban yake amma sai ga sai kaga wani ana azumi yana ya je da ganganci ya je kare azumi sai yana yana cin abinci da ganganci wani lokacin da ake azumin ramadana ramadana wallahi in uwa shi shaye-shaye yake ana azumi amma ya je yana shaye-shaye to sai ka rasa laifin wannan zai dauka laifin rashin azumin ko laifin shaye-shaye ko laifin saba wa Allah a wannan wata mai girma irin wannan wanne zai dauka a ciki yan uwa Allah ya fi mana amma abin babu daɗi kwata-kwata wannan malami yake cewa haka nan ka yi tasbihi guda ɗaya a cikin watan ramadana ya fi ka yi tasbihi dubu a watan da ba na ramadana ba haka nan ka yi raka'a ɗaya kawai ko raka'a biyu ya fi ka yi raka'a dubu a watan da ba na ramadana ba saboda shi watan daban yake wani mawaƙi yake cewa a ta ramadanu watan ramadana fa ya zo gashi nan ya zaka muzri'atul ibadi yace lokacin shuka ne na bayi idan aka yi ruwa ƙasa ta yi lif-lif za ka ga manoma suna fitowa cikin farin ciki za su je su yi shuka to haka ramadana in ya kama kowanne mumini ya kamata ya kasance cikin farin ciki lokacin shuka ya zo za ka dasa abubuwanka na alkhairi da za ka girba ran tashin alkiyama litathiri alqulubi min alfasadi yace dan ya tsarkake zukata daga barna fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan yi kokari ka sauke haƙƙin wannan wata mai albarka daga maganganunka da kuma aikinka ya ce wa zaduka fattakhitu lil ma'adi guzurinka yi ƙoƙari ka same shi don kaiwa ga lahira cikin nasara ka samu guzurinka a wannan wata don ka je zuwa ga Allah subhanahu wata'ala lami lafiya ya ce faman zara alhububa wa ma saqaha wanda duk ya shuka ƙwaya a ƙasa ƙwaya ta gero ko ta masara amma wa ma saqaha ya je ci gaba da wasa bai shayar da ita ba ya yi shuka amma sai ya banzantar da shukar tasa ba shayarwa ba sa taki ba kula da ita ya ce ta'awwaha nadiman yawmal hasadi lokacin da kowa ya zo yake girbar abin da ya girba yake munna yake jin daɗi ya samu amfani shi kuma ya same shi a cikin asara yana tafa hannu ya ɗibauce bai san inda zai sa kansa ba don me don ya yi wasa da damarsa to haka duk wanda ya wasa da damarsa a cikin ramadana ya zo ya wuce bai aikin alkhairi ba wallahi yan uwa haka ran tashin alkiyama zai kasance cikin nadama Allah ya kiyaye marhaban lale maraba da shugaban watanni a cikin watan ramadana yan uwa muke koyan kima na lokaci yan uwa lokaci yana da kima fiye da duk wani abin da ka sani yana da kima dan lokacin ka minti ɗaya naka idan ya wuce to ba zai ƙara dawa ba har abada wannan minti ɗayan da ya wuce idan ya wuce ya wuce kenan sai dai wani irin sai dawo amma ba wancan bane to a ramadana ka kalli yadda muke gano kimar lokaci zaka ga ba ma san wasa da lokacin mu saukar alqur'ani ba adadi wani ya sauka goma wani ya sauka biyar wani ya sauka shida wani ya sauka biyu wani haka kowa ya dage ciyarwa da mai shi da mara shi wani ya so ruwa ya bayar sadaka wani ya so dabino ya bayar sadaka wani ya dafa abinci ya bayar kowa so yake siyari bace lokacin nan da muke ciki Allah madaukakin sarki ya dare shi shi ba yan uwa me yasa ba za mu kalli abin da muke a cikin Ramadana ba mu dora a sauran kwanakin mu idan Ramadana ya wuce wallahi da mun rabauta Ramadana yana koya mana lalle sanin kiman lokaci lale maraba da fitilar watanni daga kai ne ya ramadan muke gane muke koyan ko muke sanin mafiya tsada daga cikin martabobi na addini martabobin addini musulunci da imani da kuma ihsani mai mafi kololuwa shine ihsani to ka kalla a watan ramadan anan muke koyar ihsani mafi kololuwar ihsani ihsani kamar yadda annabi ya fassara mana shi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah subhanahu wataala tamkar ga ka ga Allah yana kallon ka annabi ya ce idan kai baka ganin Allah to ai shi Allah yana kallon ka sawa zuciyarka wannan a ramadan mana koyi wannan yan uwa zaka ga kowa yana muraqabar Allah subhanahu wataala yana kallo kamar gashi ga Allah yana kallon sa shi sa sai kaga mutum ya je ya ware shi shi kadai amma ba zai dauki ruwa ya sha ba ko me za ka ɗaukaka ba mutum na kuɗi ka ce da Allah ga fiya wata guda ɗaya bakarwa ɗaya kawai wallahi ba zai ba me yasa zai ce Allah yana kallo na yi loma ɗaya ba zai ba me yasa saboda zuciyarsa ta nema wasu ta nema masa wa'azi tana ce masa annallaha yaraka Allah yana kallon ka ɗan uwa ramadana yake koya mana wannan mutum ya sha wahala kaga wani hassu ma yake amma wallahi ba zai ci abinci ba kaga wasu iyayen mu dattawa irin wanda Allah ya musu rangwame su ajiye abinci su ciyar amma za su ce babu yadda za a yi suna gani mutane sun rike bakin su suna neman yadda Allah su ci abinci ba za su yi ba haka su ma suke zuwa su yi azumin nan su yin wata su saki shirwa dan su samu yarda Allah madaukakin sarki yan uwa me yasa ba za mu dauka mu dauki wannan formula mu sata bayan azumi azumin Ramadan ya riga ya wuce ba duk inda muke barinka muraqaba muranka muraqabar Allah subhanahu wataala musan cewa duk abin da kake Allah yana kallon ka yana jinka yan uwana masu albarka maraba da adan watanni shine watan ramadana lallai azumin ramadana yana koyar da mu kimar amana yana koyar da mu kimar amana mafi girman amana shine amana da take tsakaninka da Allah subhanahu wataala lokacin da kaje ka ware gefe kai kai kadai akwai amanar Allah a kanka shi ne me kada ka sha ruwa a wannan lokacin idan ka ɗauka ka sha ruwan nan wa yake kallon ka ba kowa amma ka san shi wanda ya baka amara yana kallon ka shi sa sai kaga ba za ka sha ba to wannan amanar da muke ɗauka mu rike ta kakkamta Allah subhanahu wataala ƴan uwa dan mai bayan ramadana ba za mu sa ta a cikin ayyukanmu ba ka rike amana tsakaninka da Allah ka rike amana tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka rike amana tsakaninka da 'yan uwanka mutane ka rike amana tsakaninka da iyalanka ka rike amana ga dukkanin wanda kuke tare da shi me yasa ba za mu yi wannan ba muna koyo wannan da ramadana 'yan uwa lallai maraba da watan alkur'ani watan da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa ya keɓance ya saukar da mafi tsadan littafinsa a ciki shi ne watan ramadana kai ka ce watan ramadana waɗannan kwanaki da muke shuɗewa a cikinsu 29 ko 30 na ramadana kai ka ce magana suke mana suke ce mana hakika mafi dacewar mutane mafi samun lada daga cikinsu mafi rabauta daga cikinsu shine wanda ya abokanci littafin Allah kai ka ce haka suke gaya mana shi sa sai ga mutum baya so ya ɓata lokacinsa wanda ma bashi da alaƙa da alƙur'ani ya uwa wallahi sai ga da ramadana ya dawo wani ƙur'ani in ya ɗauko in ya fara goge mai ƙura eh sai an sai an daɗe ana yi saboda ya yi ƙura furdu ya ɗauko shi ya ji ƙarfin ma ya goge haka amma dai ya dai dawo zai karanta alƙur'ani watan alƙur'ani ne ɗan uwa mai albarka kada kai sakaci dukkanin magabata tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'a har zuwa tabi'in dukkaninsu idan ramadana ya kama mai da hankali suke wajen karatun alkur'ani saboda alaƙar watan da alkur'ani duk wani darasi da suke ajiye shi suke yi duk wani karantarwa da suke jingine shi suke yi sa ɗauko alkur'ani su lajimce shi ta karantawa gwargwadon kowa yadda Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama dan uwa kada kai sakaci kada kai wasa dama ce Allah ya baka wannan watan idan ya wuce kana da tabbas zaka dawo shekara mai zuwa ni da ka dubba mu da wannan tabbas mai yiwa lokacin da shekara ta zagaye irin wannan muna ƙasa a kwance Allah ya ɗauki kanmu Allah ya ɗauki ranmu ka yi amfani da wannan damar da take gabanka ‘yan uwana masu albarka maraba da wannan wata mai albarka watan kyauta watan bayarwa watan ungo watan baza hannu watan da Allah subhanahu wata'ala yake son kyauta a cikinsa yan uwa masu albarka dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya datar za ka ga yana bayarwa a cikin watan ramadana baya jin komai duk wanda yake bada abu a cikin watan ramadana za ka ga kyautar ramadana da kyautar wajen ramadana daban suke kai kanka a zuciyarka da ramadana in kana bayarwa daɗi kake ji wallahi kai kake bayarwa amma daɗi kake ji daɗi kake ji shi sa sahabi yake ce mana kana رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kowa kyauta to kama gwada kama hada sai ce amma lokacin da annabi ya fi kowane lokaci kyauta shine lokacin da ramadana idan mala'ika jibril ya haɗu annabi sun yi karatun alkur'ani ya ce yakan kasance kyautarsa karishil mursala kamar sakakkiyar iska idan iska ta taso me yake tare ta babu haka kyautar manzon Allah take a cikin Ramadana sallallahu alaihi wa sallam haka ya kamata mu kasance ka ciyar da mai azumi ka shayar da mai azumi ka tufatar ka ba da danyen abinci ka ba da dafaffe ka taimaka wa mutane duk wanda ka fitar daga cikin kunci wallahi Allah maɗaukin sarki zai fitar da kai daga cikin naka kunci duk wanda ka yi sanadiyar shiga farin ciki da walwala cikin zuciyarsa dan uwa ko shakka ba na yi wallahi Allah sai sai ya sa maka farin ciki da walwala a cikin zuciyarka ina faɗa ko shakka ba na yi don haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka gwada ka gani ba sai kana da kuɗi da yawa ba gwargwadon abin da Allah ya baka yi amfani da shi ka ciyar kada ka ce sai Allah juwa ne sai dan ma'aikacin gwamnati wani a'a annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mana ya fattaqun nara walau bi shiqqi tamra ka kiyaye kanka daga shiga wutar jahannama ko da rabin dabino ne baka da komai sai rabi sai dabino guda daya raba shi biyu dauki tsagi ɗaya ba da sadaka ka ci ɗaya ka nemi yardar Allah da wannan sai Allah ya baka aljanna shi sa gwargwadon abin da Allah ya baka kai ma ka bayar kada ka zauna ka ce kai kullun sai dai a baka a'a kai kokari ka bayar kai ma madalla lale maraba da wannan watan da yake koya mana daidaito tsakanin mutane da mai kuɗi da talaka da shugaban ƙasa idan musulmi ne da gwamna da kowa yadda talaka na can ƙasa zai ɗanɗana yunwar daga ɓullowar rana zuwa faɗuwar rana haka shi ma mai kuɗinci zai ɗanɗana ta ba bambanci ba a ce masu kuɗi su yi azumin awa goma ba mu talakawa mu yi azumin awa 20 ko awa 12 a'a dan ka fahimci dukkanin mu bayi ne a wajen Allah madaukakin sarki ka'ida ɗaya ce kawai inna akramakum indallahi atqakum in kaga kafi ni a wajen Allah to kafi ni tsoron Allah ne amma Allah ba ruwan shi da kuɗin ka Allah ba ruwan shi da mukamin ka Allah ba ruwan shi da kasuwancin ka Allah ba ruwan shi da abin da ka tara wallahi wa rabbil ka'aba abinda Allah yake kallo shine takawar ka tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa azumi yana koya mana wannan duk tare muke daukar azumi tare muke saukewa lokacin da muke azumi duk ɗaya ne dan ka fahimta da ni da kai duk bayi ne a wajen Allah madaukakin sarki ko bayan shudewar azumi amfani da wannan mana mu yi amfani da wannan ya kasance ina kallon ka a matsayin dan uwana musulmi ko da na fi ka wani abu wannan wani abu ne na daban amma da dan amma dai dan uwana ne kai abin da ya shafe ka ya shafe ni dan uwana masu albarka lallai wannan dama ce da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ya raya mu ya bamu lafiya ya bamu aran lokaci ya kawo mu wannan lokaci muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karsar da mu domin azumta wannan wata mai albarka lalle dan uwa kada ka bari wannan wannan wata ya wuce baka ribaci abin da ka ribata ba kada ka bari wannan wata ya wuce baka samu abin da ka samu ba kada ka bari wannan wata ya wuce ka yi wasa da damarka ka tsaya wasa idan ba ka yi wasa ba to lallai ba za ka ƙara gani irinsa ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله